بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yammacin juma'a 29 ga watan a rabi'un al'akhir hijira 1446 wanda dace da ɗaya ga watan 11 miladiyya 2024 za mu karatu a cikin itiqad na ishaq bin rahuya alhamdulillah rahmatullahi alai cikin jirgin mutum da muke karantawa masu isnadi da suke ɗauke da aƙidoji na magabata salafus salih aƙida ta annabi da sahabbai wanda masdarin wannan aƙida shine zammul kalam a littafi ne da yake kankani da yake ɗauke da jimillar bayani na aƙida da tafarki na magabatanmu wanda kodayaushe su ne abin koyi su ne kuma jagorori a cikin wannan tafiya ta sunna a wannan malami ishaq ibnu rahuya yana daga cikin manya-manyan a'imma da aka yi a sunna min kibaril akhirina an taba'il atba cikin manya-manyan da suka karɓa daga wanda suke bin bayan bayan tabi'ai wanda yana daga cikin rijalul jama'a su imamul bukhari muslim su abu da'ud duka sun yi karatu a wajensa cikin su abdullahi malamansa su ne gingima-gingiman a'imma na sunna irin su abdullahi dan mubarak almajiransa duk da su imamu ahmad duk da kuma su ma suna cikin malamansa kuma suna cikin dai ɗaliban nasa musamman ga su ashabul kutubu sitta za ka samu su bukhari muslim su abu dawud duka sun yi karatu a hannunsa imamu zahabi yana mashi take da al'imamul kabir shekul mashirik sayyidul huffaz abu yaqub su kaga don wanda za ga ana ma irin wannan kaga ya kai ne imamu zahabi yana cewa haihuwarsa ihda wa sittina wa mi'a e an haife shi ɗari da sittin da ɗaya duk da ana cewa ɗari da sittin da hudu ya rasu ɗari sittin da hudu haka a kamar da za mu zo insha Allah ko mu ji a rasuwar tasa da shi rasu isa ibn rafiya ɗari biyu da ila wannan akwai akwai kuskure a cikin shi da talatin da takwas ne eh talatin da takwas ne talatin da takwas ne gaskiya eh shi ne abin da ya fi malamai da dama sun yi yabo ga ishaq ibn rahuwiya eh malamai da dama za ka samu cewar sun yi yabo su al-khadibul bagdadi su Nu'aym ibn Hammad na cewa idza ra'aita law idza ra'aita idza ra'aita minni kurasi yatakallam fi ishaq fattahimhu fi dini dan ma kaga wanda yazo yana magana akan ishaq to wace lalle kamar nan ka tuhume shi ma ga addinin shi ma gaba daya haka ya muddarimi shi ma da haka al-khadibu al-Khadibul Baghdadi haka su Abu Hatim haka su Imamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal haka ibn ibn Kathir al-Bidayat wan Nihaya su duka kamar yadda zaka samu tarjumar shi a cikin dukkan waɗannan kutub din Sirru Alamin Nubala wa Fayatul A'yan Tadhkiratul Huffaz Bidayat wan Nihaya min A'lamis Salaf Tahdhibul Kamal duka za ka samu tarjamarsa ijtama'a lahu al-hadith wal fiqh wal hibs was sidq wal wara' was zuhud ورح العراق والحجاز والشام واليمن abu zur'a na cewa ma ra'aitu ahfaz min ishaq to kai in ka san waye abu zur'a din misali to abu zur'a ya faɗa irin wannan magana game da kai to ka kai ce ma ra'aitu ahfaz min ishaq wanda yake ahfaz min ishaq wannan kuma a ce irin wannan kaulin a ce ya fito daga bakin su abu zur'atar razi to abin a jinjina maka ne a ce to eh lallai wane fa wane fato yanzu ya kai inda ya kai a sami irin wannan jinjina da yabo ga malam abu zur'a a razi rahmatullahi a alal jami su wannan kenan game da gajeriyar tarjama game da ishaq ibn rahuya ina gafarta masa malam ya ce kawal ishaq ibn ibrahim alhakim hakimun ne sabo na cewa ishaq ibn rahuya imamu asrihi fil hibs shima da yabo yace wal fatwa yace imamu asrihi fil hibzi yace wal fatwa to haka dai a'imma suke da yabo akan shi قال إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المروزي yace Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Hanbali al-Marwazi al-ma'ruf bi Ishaq ibn Rahuya haka ake karantawa irin waɗannan malamai da suke malaman hadisi ba a cewa rahawai hidan sabanin da yake a wajen malamai na lura da sauransu to rawiya ko rahu Ishaq ibn Ishaq ibn Rahuya shine abin da ake faɗa ga waɗannan malamai na hadisi yake cewa a gaba ta farko la yajuzul khawdu fi amrillahi baya halasta a ringa kutsawa cikin lamarin Allah akwai abin da lamari ne wanda yake na Allah ba a buƙatar ka ka yi ɗan kutsu a ringa kutsawa cikin wannan al'amarin kama ya juzul haudu fi fi'il makhluqina kamar yadda yake halasta a iya kutsawa cikin ayyukan wato abokanan halitta waɗanda aka halicce su tsara ya shiga cikin lamarinsu domin su halittarsa aka yi shi kuma Allah khaliq ne ya ce da kawai lahi ta'ala domin da ya faɗar Allah la yus'alu amma ya fa'alu shi Allah ba a tambaye shi amma ya fa'alu game da abin da ya aikata wahum yus'aluna bari dai su bayi su ne ake tambaya a ce ya aka yi kai kaza me yasa ka yi kaza amma shi Allah la mu'aqqiba li hukumi wannan ya mutsahawi a cikin farkon dahawiya ya baka wannan karatun game da haƙƙi na Allah su da haka game da haƙƙi na Allah la yus'alu amma ya fulu ba a tambayar Allah ce dan me yi kaza ko kuma to me yi sirrin kaza eh ko da baka san sirrin ba ko da iliminka wato bai gano maka wannan abin ba ba za ka kutsa ba a cikin wannan lamarin ko kuma ka ce ai ka gano wani abu da yake wannan abin lamari ne na shi ubangiji na shi wato mahalicci kamar yadda shaukani a cikin fatuhul qadir tafsirinsa wajen inda Allah yake cewa la yus'alu amma yaf'alu yace hadhihi aljumla musta'nafa mubayyina annahu subhana liquwwati sultanihi wa azimi jalalihi la yas'aluhu ahadun min khalqihi an shay'in min qada'ihi wa qadarihi wa hum ay al-ibadu yus'aluna Imam Shaukani a rahmatullahi alaihi yake cewa wannan aya tana bayyana cewa shi Allah saboda ƙarfin sulɗana ƙarfin mulki na Allah da girman na Allah wannan yasa la yas'aluhu ahadun min khalqi babu wanda zai tambayi Allah ya toma Allah dan me yayi kaza an shay'in game da wani abu na hukunci na Allah da ƙaddarar Allah wa hum yus'aluna wa hum ay al ibadu su bayi kenan mu kenan yus'aluna mu ne ake tambaya wahum yus'aluna amma yaf'aluna ay yas'aluhumullahu Allah ya tambayar su bayi an zalika game da wannan saboda me li'annahum abidu domin su bayan Allah ne su bayan Allah ne so wannan kenan kamar da kuma ya kawo wata fassarar da ba wannan ba haka Nasiru Sa'idi shi ma a cikin tafsirin nasa wanda rasu a ɗari dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da shida rahmatullahi alai yake cewa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna yace la yus'alu amma yaf'alu li'azamatihi wa izzatihi wa kamali qudratihi Allah saboda azamarsa da izzarsa da buwayarsa kenan da kuma cikar ƙudura tashi ya ce wato babu la ya ƙadiru ahadun ayyam na'ahu aw yu'arida babu wanda ya isa ya hana Allah ko ya ci gyaran Allah ko ya Allah mu'araba la bi qawlin wa la bi fi'lin da ban ce maka da aiki ba ko da zance ko ma da menene wali kamali hikmatihi wa wadihi al-ashiya wa wadi'aha saboda kamala ta hikimar Allah da aji abubuwa inda ya kamata wa ha da kuma kyautata su ahsana kulla shay'in bi qadri haka Allah ya aikin sa wahum ay al makhluqin su kuma bayi to kulluhum gaba ɗayan su yus'aluna su kuma su ake tambaya an af'alihim game da ayyukan su wa aqwalihim da zantukan su saboda me yace li ajzihim wa faqrihim saboda gajiyawarsu da kuma buƙatuwarsu walikaunihim abidan da kasantosu kuma bayi eh kasantosu bayi ne na Allah Allah subhanahu ta'ala shine yake da iko da su Allah shine wanda ya halicce su ke sarrafa su yanda ya so don haka ba a shiga kamar da malaki faɗa la yajuzu al khawdu fi amrillah baya halasta a kutsa a cikin lamarin Allah akwai abin da babu wanda ya saka Allah ya bamu kansa sani ko kuma wannan ilimin na Allah ne su na haka sai a bar wannan ilimin ga rabbus samawati domin shi ya bar wa kansa sani saɓanin ayyuka da zantuka na su bayi na mu da muke rayuwa da su waɗannan su kuma daban domin su abubuwa ne ayyuka ne namu to mu kuma su wane ne mu kuma bayi ne cikin bayan Allah. Allah iko nasa ne a cikin dukkanin mamul kurkubi a cikin tafsirinsa haka ibn kafir duk za ka samu sun tattauna waɗannan abubuwa da muke magana a kansu ɗaya bayan ɗaya za ka iya komawa domin samun bayani makamancin wannan ibn kafir ya rasu a ɗari bakwai da saba'in da hudu rahmatullahi alai yake cewa wato Allah wato wanda yake allazi la mu'aqqiba li hukmihi wala ya'taridu wala ya'taridu alayhi ahadun li'azamatihi wa jalalatihi wa kibriyaihi Allah ba a cin gyaran shi Allah saboda hikimarsa Allah da wato babu wanda zai mashi i'tiradi ya ce dan me kaza saboda girman na Allah da ikonsa ibn kafirin ya ce wahum yus'aluna su ake tambaya e su ake tambaya ai huwa sa'ilun Allah tambayar bayan shi amma ya amaluna kuma da abin da suke aikatawa haka al-Imam al-Baghawi a wanda rasu tun ɗari biyar da shida yake cewa ai Allah ya hukumu la yus'alu amma yaf'alu ay yahkumu ala khalqihi li'annahu ar-rabb Allah yana hukunci ga halittunsa domin shi Allah shine ubangiji wahum yus'aluna su kuma bayi ay al-khalqu su kuma yus'aluna an af'alihim su kuma ana tambayar su game da ayyukansu da mazantukansu ishaq ibn rahuya yace wala yajuzu li ahadin bi halasta ga wani an ya tawahama alallahi bi sifatihi ya zo kawai da wahaminsa da ruɗani irin nasa to wai a ce da haka zai fahimci siffofin Allah wannan baya halasta da kowa wannan ba zai yiwu ba ga siffofin Allah shi yasa kuna yake maganar majaz majaz shin akwai shi a loga ko babu to ba maganar shi a cikin siffofin Allah ba maganar da'awar majaz fi sifatin lahi domin la yajuzu li ahadin ayyata wahama ala Allah bi sifatihi da siffofin Allah ba za ka shige su ba da rudani irin naka wa fi alihi da irin ayyukansa bi fahmin da fahimta kama ya juzu tafakkur kamar yadda yake halasta wajen tuntuntuni tunani da nazari cikin fi amril makhluki a cikin lamarin waɗanda suke mai abokin abokan halitta wanda halittarsa aka yi bayi ne wa zalika annahu yumkinu wannan ke da yake cewa yumkinu an yakuna Allahu azza wa jalla mawsufan bin nuzul da haka ake siffanta Allah da cewar Allah yana sauka kulla lailatin a kowane dare idza mada sulusaha idan wato sulusunta ya shuɗe kashi ɗaya bisa ukun ƙarshe mun ji wannan mas'ala sosai a cikin aqidatu ashabul hadith na sabuni yace ila sama'id dunya kama sha'a kamar yadda shi Allah ɗin ya nufa ba za a ce ba kaifin nuzul muna imani da cewar Allah yana sauka a kowane dare ba tare da mun ce ba ga yanda yake wannan sauka ɗin ya bar wa kansa gaba ta ƙarshe malam ishaq ibn rahuya yake cewa wala yus'alu kaifa nuzuluhu ba a tambayar Allah to ya yake sauka tunda mun ce ga nuzul to kaifin nuzul wannan kaifiyya ɗin ta saɓa wa tafarkin da magabata suka rayu a kansa li'anna al-khaliqa domin shi Allah mahalicci yasna'u ma sha'a kama sha'a yana yin abin da ya nufa ne kamar yadda ya nufa ya wannan abin to a haka yake yin shi da haka babu wanda zai iya ci maka ga yanda yake sauka ga kaifiyya amma nu'minu bin nuzul amma la na'rifu kaifiyatan nuzul ba za mu ce ba ga yanda yake sauka kuma siffofin Allah وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول so wannan kenan iya bayani kenan game da wannan itiqad na Ishaq ibn Rahuya na ga insha Allah a cikin littafin mu na gaba shine itiqad na Imam Tirmidhi shine wanda zamu yi a gaba insha Allah wannan kenan dai a gurguje da muke dan karantawa mai ta aliki sai Allah ya haɗa mu a wani littafin na gaba wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah